والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 25 ga wata ramadan shekara ta 1432 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda shi ne dace da 25 ga watan takwas shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu al'araf idan ba ku manta ba jiya mun gama ne akan kissar samudawa yau kuma za mu tashi akan mutanen annabi lutu alaihi salatu wassalam waɗanda suke masu luwaɗi kenan allah raba mu da wannan ƙazamtacciyar sana'a to malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين
Allah madaukin sarki yake cewa wa lutan takadirin zancen shine wa arsalna ru- lutan shi ma annabi lutan mun aiko shi ko kuma ka ce wa lutan wazkur lutan ka tuna da kisar annabi lut shine lut ibnu haran ibnu tarikh ibnu akhi ibrahim shi annabi lut alaihi salam dan dan uwan annabi ibrahim ne ma'ana da baban annabi lutu da ibrahim wa da kani ne Kun- kun fahimci da lissafin yake na'am yace ga annabi lutu mun turo shi ga mutanensa iz qala liqaumihi yayin da yake cewa da mutanensa ata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin yanzu ku mutane na za ku zo ku rinka aikata alfasha wacce babu wani daga cikin wato talikai wanda ya rigaye ku da aikata wannan aikin abinda ake nufi a nan luwaɗi yaya za ku zo kuna luwaɗi wanda a duniya ba a taɓa samun wata halitta da suke luwaɗi ba in ba ku ba wannan ya faru ne ya gaya musu wannan magana ne saboda su mutanensa maza suke nema in an ce ɗan luɗu ko ɗan luwaɗi shine mutumin da yake neman namiji ya je kwanta da namiji kamar yadda zai kwanta da mace Allah ya sauwaƙe to shi kuma abin da Allah ya jarabe shi da jama'ar samalan kawai zina ba ita bace a gaban su luwaɗi namiji ya kwanta da namiji kamar yadda yanzu ake yi za mu zo mu bayani gaba kaɗan insha Allah to yanzu dai gashi tattaunawa da ya fara ce da su ya ko mutane na yanzu za ku zo ku rinka aikata alfashar da babu wani wanda ya riga ku saboda bala'in shari ku kuka fara kirkiran wannan alfasha to sai suka ce me sai ya ce me إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء na'am بل أنتم قوم مسرفون sai ya ce da su innakum lata'tuna rijala shahwatan min dunin nisa ku aikin ku shine kuna zuwa ku sadu da maza fi adbarihim ta baya bayan su shahwatan kuna nuna sha'awar ku ga haka min dunin nisa kuna kauracewa mata ma'ana adbarur rijali asha indakum min furujin nisa kamar dubarar maza ita kuka fi sha'awa sama da mata bal antum qaumun musrifun lalle ku mutane na mutane ne waɗanda kun wuce gona da iri mujawizuna halala ila haram kun wuce halal kan har kun shiga ma haram wannan shine aikin ku kuma lalle wannan halaka ta tabbata gare ku malamai suka ce suka ta cutar da annabi lut da ya gaya musu wannan magana suka yi ta kokarin su halakar da shi shi kansa amma dai Allah dai shi ke kare kuma yake kubutar da ainihin wato annabawa duk makirci da sharri da wani zai nuface su da shi Allah yana tsare su yanzu a cikin wannan magana dan Allah me abin zargi me abin bacin rai shi da ya gaya musu ya ce ya ku mutane na kuna aikata barnar da ba wanda ya riga ku a duniya ya ku mutane na yaya za ku rinka zuwa kuna saduwa da maza ba mata ba ku rinka sha'awar ɗa namiji Hmm? amma ba wai ku sha'awar mace ba ai al'ada an san namiji yana sha'awar mace ne ai amma ba wai namiji zai kwanta da dan uwansa namiji ba wannan kaddara a wannan wato wannan kazanta ta yawaita ta yi muni to amma me suka ce masa malam وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم na'am إنهم أناس يتطهرون ba abin da mutanensa suka ce masa face amsar da suka bashi shine illa an kalu sai suka fara zance tsakaninsu da junansu akhrijuhum min qaryatikum ku fitar da ludu da shi da mutanensa annabi lut ku kore shi da shi da mutanensa wa ahlu dinihi yan addinin sa min qaryatikum daga garin ku ku kore su innahum munasun yatatahharun wai su mutane ne wai da suke kyamar kwantawa da maza su sadu da su ta baya wai ba sa so wai abin ki ne wai a wajen su wai su ba ruwansu ba sa kwanciya da namiji innahum unasun yatatahharun to tunda ba sa so mu kuma garin mu garin wannan aikin ne ku kore shi ma'ana an fara shawara ka duba annabi ne fa dan uwansu fa amma wai yanzu ana tunanin wai a fidda shi wai daga garin a kore shi saboda ya zo da gaskiya to bari mu ji me ya faru
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين
Allah madaukin sarki sai ke cewa shikenan fa anjaynahu sai shi din muka kubutar da shi wa ahlahu da iyalansa waɗanda suka yi imani da shi kenan a lokacin aka ce ba wanda ya yi imani da shi ma a garin gaba ɗaya in ba iyalan gidansa ba su ne kadai shine Allah ce fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin فتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم Allah ce babu wani gari da muka babu wani gida da ya imani da lutu in ban da shi ba da iyalansa kawai illa mar'atahu sai matarsa kanat min al-ghabirin tana daga cikin waɗanda ita din ba za a halakar da ita ba za ta kasance masu wanzuwa cikin azaba shine ghabirin in innaha illa imra'atahu kanat min al-ghabirin za ta kasance cikin waɗanda za su wanzu cikin azaba al-mu'ammarin Allah zai ba ta nisan kwana ta ainihin fada cikin wato azaba ai ta azabta da ita saboda tana da cikin mutanen da suke alat suke nuna wa mutanen lut idan ya yi baki ko lokacin da ya baki mala'iku suka zo ita ce sai take dabaru ta aika ake gaya musu wasu malamai suka ce daman ta gaya musu idan kun ga na hura wuta hayaki yana tashi a gidanmu to akwai baki akwai abincin ku ya zo hakan kuma ta yi musu alat suka zo suka tarar da mala'iku sun zo wurin annabi lutu wanda yanzu za mu zo mu karanta mai iyaya gwagwarmayar lokacin da Allah ya kawo mala'iku wurin annabi lutu a lokacin da za a halakar da su to wannan mata ita kam gaskiya ba ta dace ba shi yasa Allah ba da labari cikin matan da ba matan kirki ba ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما Allah ce suka ha'inci mazajensu matan annabi Nuhu ta ha'inci mai gidanta matan annabi Lut ta ha'inci mai gidanta falam yughni anhuma min Allah shay'a abinda suka yi bai wadatar da su daga gurin ubangiji da komai ba wa qila dukhulan nar ma ad-dakhilin aka zuba su cikin wuta har yanzu ina yan wuta ne ashe zai iya yiwa a samu babban mutum mai addini mai tsoron Allah mai ibada amma matarsa ba irinsa ba wannan baya taba da'awarsa baya taba addininsa baya taba ibadarsa baya taba tsoron Allahnsa za a iya samun mutumin kirki amma Allah ya jarrabe shi da fitinanniyar mata ya sani ko bai sani ba lamarin mata sai dai addu'a kawai Allah dai kubutar da mu ya tsare mana iyalanmu to wannan mata min al-ghabirin tana daga cikin waɗanda za a halakar ita kan gaskiya ba za a ainihin batta ba ba za ta kubuta ba ba za ta bi annabi lut alaihi salatu wassalam ba to shine sai kuma Allah ya ce mi وأمطرنا عليهم مطرا na'am فانظر كيف كان عاقبة المجرمين shikenan Allah madaukin sarki sai ce wa amtarna alaihim matara waɗannan mutane dai halakar su ta zo sai muka yi musu ruwa ruwan duwar watsu na wuta shine amtarna alaihim matara hijaratun min sijil alkibrit wan nar muka yi ta musu barin wuta daga sama suna ihu wayo Allah sun shiga uku yaya za a yi haka al'amarin nan ya Allah ya ta zubar musu da ruwa fanzur Allah ce duba ka gani kaifa kana aqibatul mujrimin yaya karshen mujriman mutane ya kasance an musu ana ruwa na, na rahama amma su ruwan azaba aka musu to duba ka gani ina labarin su kamar yanzu irin an Allah ya gama ya gama da su ya kammale su sai ce duba ka gani akwai saura yaya karshen su ya kasance ba komai an kammala da su daman ba su isa komai din ba وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد هكا الله يجي كما تكن سورة الحوت آية 76 مجيم يفعلوا dannan din a cikin suratul araf akwai abubuwa da aka dan gutsutsure haka saboda an yi an yi bayanin a can cikin suratul hud to yanzu bari mu koma cikin hud din mujimi Allah madaukakin sarki ya ya faɗa don kissar ta fito mana fili bari mu jata mu ji na'am walamma ja'at rusuluna lutan 77 ko na'am ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عظيم su waɗannan mutane na annabi lutu da suna zaune ne a garin annabi ibrahim suna zaune ne a alƙaryar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai suka yi ƙaura gaba ɗaya sai suka koma garinsu na shilut alaihi salatu wassalam tsakaninsu aka ce farsafi guda hudu ne to yanzu nan a cikin suratul hud Allah ya bamu labari ne ta yadda barnar tasu ta yi yawa yanzu ga har an saukar da mala'iku bari ku ji abin da zai faru an saukar da mala'iku don su magance matsalarsu su tattauna da annabi lutu alaihi salatu wassalam a wata riwaya malamai suka ce da suka sauko ma sun tarar da annabi lutun yana gona yana sarar itace Allahu akbar annabin Allah malam ya tafi gona a wata riwaya ka ce yana gona yana aikin gonansa ya yi baki baya nan aka ce yana gona suka je har gona suka same shi sun zo ne a sufar mutane samari matasa kyawawa suka dira ya je gan suka ce daga ina ce ai baki ne mu dama idan mala'iku suka zo zuwa Allahu akbar Allahu akbar malam sai Allah ya zubo su a sufar dan adam saboda maganin miyagu kuma idan suka sauka a sufa ta mala'iku garin ma bai zai zaune ba ba za su ganu ba yi firgita za a yi suka biyo annabi lut ya ɗauko itace yana tafiya suna tafi tare da shi a hanya su mutanen suna ganin annabi lut da mutane suka ce a ya ludo yau ka kawo mana ne irin izgilancin nan ludo yau ka kawo mana ne mana ya kawo musu a kayan aiki ya kawo musu abinci dan adam ba wai su yanka su ce ba kullum su kwanta su yi ta zina da dan adam sai yake ba wa mala'iku haƙuri ya ce a lokacin shi ma bai san mala'iku ba ne shi jinsu ya ɗauka kawai baƙi ne sai ya ce da su ku yi haƙuri wallahi ni kuma abinda Allah ya jarabe ni ya hada da waɗannan mutanen wallahi ni kuma matsala ta kenan mutanen nan kagan su Allah ya turo ni gurin mutanen da ba na kirki ba mala'iku ne wasu ce masa komai ba sai ga su suna tafiya a hanya ana musu izgilanci ha ana wulakantar da su yana Allah ce walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim zar'a wa qala hadha yawmun asib da agan sai aka bata musu sai ya shiga bakin ciki da ganin su saboda ya san yau zai kunyata kawai shine ma'anar si'a bihim ma'ana hazina bihim ganin su kawai kaga baki ne ya kamata ya marabce su ya ce ya ji daɗi kaza sai ya shiga damuwa ba wai dan baya son baki ba a'a yana jin tsoron wato za su iya wulakanta shi za su iya kaskantar da shi kuma za su kunyatar da shi wa zaqa bihim zar'an ya ji gaba ɗaya ya shiga cikin kunci da damuwa da bacin rai wa qala hadha yawmun asib yace kai yau dai na gamu da rana mai tsanani ni dai wannan bakin ba da karfin da zan hana mutane na su danne su yau kam eh yace wallahi ban isa ba na yi baki kuma za a kunyata dan bai san cewa mala'iku bane ba to bari mu ji me ya faru
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات na'am قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي na'am أليس منكم رجل رشيد
ga baki sun zo kawai sai mutanen annabi lutu malam suka samu labari bakin nan sun zo gidansa suka taho yuhura'un suna gaggawa yusri'un suna gudu da gudu ka gansu a lunguna radda an tafi gidan lutu saboda an kawo abinci wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at daman sun kasance suna aikata munanan ayyuka shine zu- saduwa da maza ta baya baya wannan ya zama musu ad- al'ada wato har ya zama ko kunya ma ba sa ji kawai da sun ga namiji kawai kawai su- in dai bako ne ya zo to su ya suma wanda ya fi wani sai ya danne shi suka zo da gudu sai suka kewaye gina annabi lut kamar yana cikin nan falo da baki suka zo suka kewaye gidan suka cincirin do ana ta leƙawa za su balle kofa za su shiga sai ce ya ce ya ko mutane na kala ya kaun ya ko mutane na yanzu ba ya zauna da shi da mala'iku da baki yana tattauna bai ma san me kawo su ba ya ce ya ko mutane na هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي غا غا غا ainihin wato wato ƴaƴana mata ma wasu malamai suka ce ƴaƴa mata yana nufin duk ƴaƴan matan garin a matsayin sa na annabi kamar ƴaƴansa ne ai yace ga ƴaƴa mata a gari muna da su kaca kaca hunna atharu lakum su suka fi tsarki gare ku ku je ku- ku yi alaka da su ku aure su mana wasu ma a lokacin suka ce ba a ma shar'anta aure ba kawai zuwa ake kurin ka samu mace ka daidaita da ita ka ji ka ta biyan bukatar ka shi yasa yace ku je ku je ku yi amfani da su fattaqullah wala tukhzuni fi dhaifi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah don Allah kada ku kunyata ni akan bakin nan na don Allah ku yi hakuri sai suka ce me alaysa minkum rajulun rashid kar ku kunyata ni akan bakina yanzu a cikin ku babu mai hankali irin wannan abin kunya bayan Allah na yi baki ku bari a gida mana amma baki sun zo za ku tozarta ni yanzu babu mai hankali mai umarni da kyakkyawa ke hani da mummuna a cikin ku babu hai to me suka ce mana قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد amsar da suka bashi suka ce qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq kai ka san mu ba mu da bukatar matan ai wa innaka la ta'lamu ma nurid mu ba ma sha'awar mata ba mu da bukatar mata kuma kai ka san mu me muke so mu mun fi son maza kuma mu je musu ta baya baya kawai wani fa gaban mala'ikun ake kar ku manta cikin mala'ikun na akwai mala'ika jibril habba oga kwata-kwata yana shiru saboda an jima kadan zai aiki eh to me faru قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد sai ce kash lau anna li bikum quwwa ina ma da ina da wani karfi da zan danne ku ina ma da ina da wani iko da zan fi karfin ku aw awi ila rukunin shadid ko kuwa in je in samu dangi da za su taimaka min in zo in yaƙe ku in hana ku wannan barna ina ma da zan samu waɗanda wata runduna rukunin shadid da zan samu wasu dangi ko wata runduna da za ta taimaka mu abin da ya sa ba yi da dangantaka a cikinsu shi ba danginsu ba ne na jini annabi lut ba a babu babu dangantaka la nasaba lahu fihim yawa ba yi da dangantaka da shi yasa yake cewa ina ma da ina da wannan amma yana da sarakuta a tsakaninsu matarsu yar uwarsu ce matar shi ma'ana yar garin ce bako ne da ya kasance yana iraki tare da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shi annabi lut tunda ai an ce dan dan dan uwan annabi ibrahim ne ko dan kani ko dan yayan waye annabi ibrahim to da yana iraq tare da ibrahim alaihi salatu wassalam yayin da ya hijira tare da annabi ibrahim zuwa ƙasar sham to shine allah madaukin sarki ya aika shi shi kuma ya turo shi annabi kaji fa bayan sun hijira sun tafi sham to shi kuma sai ya samu ofa ɗinsa ta annabta sai allah ya ce tashi ka tafi wajen waɗancan mutanen masu luwaɗi kai ɗin kai ne annabinsu ka je ka ta musu wazi To, ya gamu da aiki malam ya gamu da aiki to mala'iku fa hakurin su ya kare kuma saboda sun ma kima sun kima su bar mala'ikun ma su tattauna da shi annabi lut din kurum baki suke ta zarewa da harshe kamar za su zo su abin nan saboda mala'ikun Allah da hikimarsa sai suka shiga irin ta matasa kyawawa larabawa eh ga ci ga rashi to mala'iku sai suka fara magana me suka ce malam قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك haka فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك haka yake إنه مصيبها ما أصابهم na'am إن موعدهم الصبح وليس الصبح
Allah بقريب shikenan mala'iku suka ce ya lut inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik kwantar da hankalinka mu dinnan mala'iku ne daga gurin ubangijinka kuma waɗannan mutanen har abada ba su isa su iso kanka ba yanzu komin ƙarfinsu komin yawansu komin mayatarsu kai zaman ka ba abin da zai same ka ba wan- wani ya tsallako ba wanda ya isa ya zo shine lan yasilu ilaik bai san cewa mala'iku ba ne sai wannan lokacin sai ya- sai ya ajiyar zuciya inna rusulu rabbik lan yasilu ilaik amma ga abin da za ka yi fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl maza maza maza tattara iyalinka ku yi tafiyar dare shine al fa asri a can Allah ce subhanalladhi asra al-isra'u a larabci ana nufin tafiyar dare fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl kai tafiyar dare maza maza maza kwashi iyalinka cikin dare cikin cikin dare suna kwance ba su sani ba ka fita da iyalinka ka bar mu da mu da su mu muna garin amma ga doka ku fita wala yaltafid minkum ahadun ku ta tafiya kada wani ku yi waiwaye shine sharaɗin ka ɗauki iyalinka ku kama hanya ku nufaci can amma kada wanda ya waiwayo wala yaltafid minkum ahadan ahadun illa imra'atak amma banda matarka kamar ya banda matarka malamai suka ce mala'ikun ne suka ce duk mutanenka mutanen gidanka iyalanka ka gaya musu su fita da daddare ku tafi kuma amma ka ce kada wanda ya waiwaya in an yi tafiyar amma matarka ku tafi da ita din amma ita karkace mata ta waiwaya kun fahimci wannan wasu kuma suka ce a fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك تترى إيالنك كفتد سو cikin dare ku tafi kar kowa ya waiwaya amma kada ka tafi da matarka ka bata gidan a'a me hikimar cewa wacce fassara ta farko me hikimar cewa kada ita ka ce mata kar ta waiwaya saboda tana a ka'idar yadda abin suka shirya shi duk wanda ya waiwaya iya waiwayawa to wannan azabar za ta cafke shi ya fada cikin azabar su ma ya sun shiga jarraba haka ake tafiya a mike kan kowa waiwaya fa to ita mata sai aka ce ka gaya mata saboda abin da sa garin ne zai wani rugugi zai yi kara za su ji kara ji dan adam zai buƙaci waiwaya don kada abin me ya shafe shi to ita matar liket din da aka ce kada a waiwaya ba a gaya mata ba to dama ana so a halakar hadda ita ba ta zauna da annabi ludu ta yaudare shi ba a matsayinta na iyalinsa to ta ga yaudara ita ma yau ina ku tafi da ita kamar tana ganin ita ma an ɗauke ta za ta bi tana ga ta ci na banza amma ita kaka ce mata kata waiwaya za mu girgije garin in muka girgije zai yi ƙara za a ji ƙara kuma an ji ƙara dole za ta waiwaya tana waiwaya kuma cap za mu cafke ta mu haɗa ta a ciki kun fahimci saƙon to yanzu ga sunan sun fito cikin dare duka-duka aka ce daga shi sai iyalan gidansa saboda taurin kan mutanen basu ma imanin ba innahu musibuhu musibuha ma asabahum saboda abin da ya same su ita ma zai same ta musibar da ta samu mutanen gari shi ma zai same ta saboda me dalilin dan ta taimaka musu kuma tana tare da su tana agaza musu wasu malamai suka ce to an fita da ita ko ba fita da ita ba wasu suka ce an fita da ita amma wallahi sai da ta waiwaya wasu kuma suka ce a'a daman ma da ya zo lallabawa kurin ya fita ya ɗebe sauran ya ce mu tafi ita ta gaya musu a haɗu a can tana waiwayawa in ka ɗauki ra'ayin wanda suka ce an tafi da ita da ta ji ƙara sai ta waiwaya sai ce wa kauma ya mutanena ya yan uwana ya ba sai gashi Allah ya turo wani makon dutse ba wani katon dutse ya taho daga sama kurin sai dutsen nan sai ya same ta sai nike ta kawai to sai annabi nuhu sai ya ce da sulutu sai ce to ya za mu fita ne eh za mu za ku fita to mu tafi ne eh sai ce to yaushe za a kashe yaushe za a halakar da su shi ba ya gama kaguwa cewa halakar da su sai suka ce sai ya ce da su yaushe sai su mala'ikun suka ce inna mu'idahum as-subh lokacin da muka riga muka tsara za mu kammala da mutanen garin nan mu halakar da su duka shine daidai lokacin asubayi sai annabi lutu sai ce har asuba sai an kai har asuba su goma mala'ikun suka ce a alaysa subhu bi qarib a alaysa subhu bi qarib yanzu asuba din ba kusa kusa bane to bari mu je mu yi faru
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود shikenan Allah ce falamma ja amruna yayin da umarninmu ya zo muka ba da mala'iku command muka ce ku halakar da su ja'alna aliha safilaha wani abu sai Allah sai yanzu aka ajiye maganar mala'ikun ma sai ce sai muka sanya saman garin ya zama shine a ƙasa me kina ke nufi muka kifa su ja'alna aliha safilaha a wata riwaya aka ce mala'ika jibrilu ne ya fita kunu suka fita wajen gari sai ya samu fuffukensa guda ɗaya ya samu fuffukensa guda ɗaya kana ji ko sai soka a ƙasan garin yanan na garin gaba ɗaya alƙaryar gaba ɗaya sai da ya sama da ita da ya suka ji suna sama sun yi sama sai aka ji ihu ƙara karnuka dabbobi awaki tumaki mutane suka kasa gane ina za a je eh lutu ka tuntunin an fitar da shi da shi da mutanensa wallahi malam sai da aka yi sama da su da fuka-fukin nan yadda ka san mace tana juya waina haka aka juyo su kuma ma idan ma a ce abu a ƙasa yake kullum aka juya shi aiki ba shi aka rigingine aka da shi to su din sai da aka yi sama da aka yi saman nan daga saman sai aka kifo su kullum sai aka sake su rab zancen su ya ƙare جعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليها hijaratan min sijil kai ka ce da aka yi su an kyale su sai Allah ya ce sai muka musu ruwan duwatsu na wuta ustaz bayan an kifar da su muka yi musu ruwan duwar watsu min sijil mandud wani kan wani wani kan wani dutse na wuta ya fado dutse na wuta ya biyo dutse na wuta ya fado shine wamtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud sai Allah ya ce me مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد duwatsu ne an musu alama sanannu ne daman na jifa ne Allah ya ya halicce su na jifa na wuta wanda za a jefa azzalimai wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id waɗannan zuwar watsu ba su nisanta da mushrikai ba suna kusa da su akai tabaran musu saboda zaluncin da suka yi cutar da suka yi sun cancanci a musu ruwan duwar watsu kuma na wuta wannan wannan wannan bayani abin da yake nuna mana ya koyan uwana hadarin luwadi dan mutumin da yake ya sa luwadi a gaba to wallahi yana cikin tashin hankali kuma abin tausayi abin bakin ciki da damuwa shine kamar yadda muka sha faɗa muna maimaita yanzu luwadi ya tashi daga gurin ƙananan mutane ya koma gurin manya yanzu manyan mutane ke luwaɗi abu ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda bukaye sun shiga harkar luwaɗi sun ce yin luwaɗi yana sa mutum mai mulki ya dawwama a mulkin shi wanda yake neman sarauta ko yake neman kuɗi ko yake neman kaza yake neman kaza in dai yana luwaɗi to zai tabbata sai ga yaro an ɗauke shi tarem tarem tarem an yi abuja da shi ashe ana ci ana kwanciya ne da shi ana ba shi motoci ana harkoki da shi mutane ba san me yake yi ba ashe luwaɗi yake wasu za su ɗauke ka su ciniki da kai wallahi akwai wanda wani mutum ya kwanta da shi naira dubu ɗari biyar ya ba shi kwanciya ɗaya kawai malam da a ce namiji yana da mahaifafa da da yawa fa sun haifu fa Allah kawai matsalar shi ne da rufin asirin da Ubangiji ya kawai namiji bai da mahaifa kawai da a ce namiji yana da mahaifa ai da an sha mamaki amma bai da mahaifa to da yawa akwai masu yin wannan luwaɗin kawai sai dai a ce Allah dai ya rufe asiri Allah ya kiyaye kuma Allah ya gyara mana ayyuka amma amma amma lamarin abin ya wuce duk yadda kuke tsammani za mu dakata a nan akwai 'yan sanarwoyi da za mu yi to ka nema wani yan kwamitin gaba ɗaya mu hada gida yau din nan bayan an tashi da wutar tun da kuma mun sabsi da yanzu in mun kuma mun tashi mai guda um assalamu alaikum warahmatullah anan za mu dakata da wannan karatun mun gama da wannan kisar gobe za mu shiga wa kisar mai cici a gaba mutanen madiyan da annabi shuaib kuma shi kuma za mu ji labarinsa shi ma nan mun dan tattakaice ne saboda kurewar lokaci a yau alhamdulillah mun je ziyara gidan kurkuku na billiri da gidan sarkin billiri sarkin tangale mai tangale kenan tangale ko to ku yakuri tunda ai karatun naku ne na bata sai ka ce qur'ani na bata sannan mun je tula gidan kurkuku na tula wannan tsohon kurkuku mai tsohon tarihi yana da shekara wajen saba'in da wani abu a duniya tun lokacin turawa suka gina shi wanda an ce wasu daga cikin manya-manyan ƙasar nan ma an taba daure su a ciki gaskiya akwai bayanai da yawa wanda za mu yi amma zan bari gobe insha Allah zan isar da bayanan saboda bayanan suna da buƙatar a ji su da kunne na basira kuma a san matakin da za a ɗauka alhamdulillah an nemi taimako a wannan majalisi mai albarka taimakon da aka nema na kayayyaki a council of da'awa ta akko local government a ƙarƙashin su aka ba da wannan taimako don aje a gudanar da aikin Allah kamar yadda na gaya muku wadannan yan uwa ne da suka tsaya don rage wa malamai ayyuka na da'awa aikin malamai ne suka ɗauka tun da su almajiran malaman ne suke Allah saka musu alkhairi a kayan da aka samu a gurguje an samu jamfa a guda 203 an samu riguna shet shet shet guda ɗari da tara samari kun yi rawar gani da shed da jins su suka fi kowanne yawa a cikin kayan nan saboda an samu jins guda ɗari da hamsin da biyu an samu shed guda ɗari da tara daman kayan ku ne yawanci garin nan daman jins shed jins shed shikenan Allah ya saka da alkhairi yawwa saura a rinka dan dage su kuma a daina bari ana takawa su zama na sunna ko akwai wanda ma shet din ma sababbi ya sayo ya zubo kawai Allah masa albarka gaskiya gobe in Allah kai mu in na muku bayanin irin yanda aka yi warwason kayan nan aka karbi kayan nan irin addu'a da sa albarka da aka yi na rantsi da Allah sai kun zubar da hawaye tsummo karan da kuke ganin su a nan gurin to sun fi abinci muhimmanci yau da muka ba su ko ɗaya ba mu rage ba ya mana ma kaɗan bai isa ba wannan kayan da ya tsohon kayan da kake gani ana don Allah ka taimaka yi haƙuri ka bada waya ɗaya yanzu ga su can suna can za a fara sallah da kayanka za a fara azumi da kayanka za a yi ba a cewa komai sannan mun samu jallabiya ta maza da mata guda 32 mun samu zani da riga da dan kwali guda 105 mun samu suturan yara 43 mun samu hijabi guda hijabi da dan kwali guda 29 jamfa babu wando jamfa kawai 28 sabulun wanka da wanki an samu katan ɗaya da guda 100 man shafawa guda tara magi leda uku da rabi da omo paracetamol kati shida masu magani ba su yi ba ba su ba mu ga taimakon masu magani ba a isar da sako ga ga kungiyar masu magani chemist na kumo yawwa ba mu ga taimakon ku ba a wannan gudunmuwa da yan trader masu provision store ba a bayar ba illa kalilan yanda ake da provision store store stores a garin nan in ka bilayukan nan kamar me kai ka ce singa kake muna nan muna jira ba mu gana ku ba kuma gaskiya za mu yi addu'a mai karfi na rantse da Allah ko kun ji na muku rantsuwa ko duk wanda ya sa naira sa a nan gurin insha Allah bi mashi'atillahi gobe za mu yi addu'a mai karfi kuma gaskiya ya kamata ku da Allah muku rufin asiri da wadata bai kamata a ce ba a ga taimakon ku a nan ba dan paracetamol panadol da za a je a ba waɗannan mutanen nawa yake paracetamol panadol nawa yake nawa yake gaba daya amma babu wani ne ya kuru ya kawo kati shida maganar omo da sabulu da magi babu magi babu suna bukatan magin nan sai da ne ta sharhi akan magin nan amma mutanen nan shiru masu kantinan nan kamar ba sa wurin nan to a isa musu da sako ko ba sa nan kuma lallai in kuna ɗauka ku bayar shine arziki zai yi muku albarka wallahi manzo Allah yana faɗa a hadisi kullum Allah ya wakilta mala'ika yana addu'a ga masu bayarwa ya Allah Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah duk mai bayarwa ka mai masa ya Allah duk wanda bayarwa ka dora mai hasara kullum to muna so ku shigo cikin masu bayarwa muna so mu dasa aiki alkhairi a garin nan mu koya ku taimaka mu ma sai mu taimaka da wa'azi samari kuma su taimaka da lokaci tunda suna da karfi su hau bayan a kori kura su kuma gudunmuwar su kenan kuma ku taimaka amma in abin ba wasu suna nokewa ba sa barawa gaskiya ba inda zamu je dan yadi yayi noke dan dan dan trader shi ma ya noke mai chemist ma ya noke ya ya bayar wane ne wane ne ya noke bai bayar ba ba za a je ko ina ba sannan mun samu takalma na maza da mata guda 37 sallaya kwaya daya huluna guda 20 da jins kuma 150 da nawa da biyu wannan ita ce sanarwar da muka samu sauran karin bayani sai gobe insha Allah sannan muna sanar da yan uwa gaba da insha Allah bi shi atilla gobe juma'a in Allah ya bamu aran kwanan za mu rufe wannan karatu na wannan tafsiri kamar jiya muka fara kuma gobe insha Allah za mu rufe saboda rana asabar dan garzaya kuma zuwa gida insha Allah Kano nan din ma gida ne ba wai wani guri bane na daban yawa insha Allah ta'ala ana gayyatan kowa da kowa ku zo da wuri saboda programs din da zamu yi mu samu lokacin gabatarwa kuma da Allah ana so yan uwa su dan bada haɗin kai saboda baki za su zo da da yawa dattawa da kuma mutanen da aka gayyato sai a dan fassaha a buɗe wurin masu gudunmuwar kujeru da za su bada aro sai su bada karan kujeru aro da za a jejjera a tsaftace wurin insha Allah tabaraka ta'ala sannan abu na karshe ba rufewar wannan ba tafsirin mu na kofar fada shi ma muna gayyatan kowa da kowa ba a ɗauke masa ba mu haɗu don mu je mu rufe wannan karatu gaba ɗaya aikinmu ne da ni da ku gaba ɗaya na ɗauki nauyi nake taimakawa ko kuma sai ku taimaka wajen amsa abin da aka faɗa da kuma aiki da shi insha Allah gobe da karfe hudu a masallacin kofar fada shi ma za mu rufe a masallacin lami da ako za mu rufe tafsirin nan na yamma da muke yi insha Allah ta'ala sannan na mata shi ma da safe shi ma za mu rufe za mu raba musu yan kyaututtuka saboda akwai yar jarrabawa da aka musu dangane da karatukan da aka yi musu wannan ba a gayyatan maza na mata ne kawai sai daga wannan kuma shikenan kuma sai kuma sauran bayanai da za su iya biyowa baya daga kwamiti na tsara shi wannan tafsirin da tsare-tsaren abubuwan da ake tunanin za a yi baɗi insha Allah tabaraka wa ta'ala muna fatan Allah ba mu dacewa daga ƙarshe kafin a ɓata wani lokaci dukanmu nan za mu rankaya za mu sake kaiwa wata ziyara ta musamman zuwa gurin tafsirin malam hajjun wanda daman kun sani duk shekara muna zuwa jiya mun je wani wurin yau kuma za mu je wani wurin bi mashiyatin layi tabaraka wa ta'ala muna gayyatan yan uwa kowa da kowa yanzu yanzu ina masu abin hawa da masu babura da masu mota wanda yake da iko sai a samu a ainihin wuce a kama hanya a tafi mu je mu zauna mu kai musu ziyara duk cewa su ba rufewa za su yi ba amma dai ya kamata mu je don nuna goyon baya da kuma neman al'umma ta haɗu ta yi aiki guda muna fatan Allah ba mu dacewa kuma ya ba mu ladan ziyara da masu maganar lambobi na kitsan alade da na faɗa gashi nan a saurara akwai abin da suka ce maganar kitsan alade da ake sawa a cikin abubuwa haram food suke cewa akwai lambobin ba a sa'i a cikin abubuwa ne kamar irin su mayonnaise su bombita su irin su milik su nido da dai dangin waɗannan abubuwa da ake amfani da su hada su biskit ma ana samu akwai wanda za ga an sa namba 100 100 akwai 161 akwai 210 akwai 213 akwai 214 akwai emulsifier da ake sawa za ga an saka e duk abinda inda ka ga an saka e za a fara sa e 470 e 478 sannan E482 E482 waɗannan lambobin su ne suka ce the most forbidden ma at anywhere kuma most- wato un- unfortunately su ne abubuwan da aka fi amfani kuma da su da aka duk abin da mutum zai siya kayan ciye-ciyen nan abin da ya shafi kamar irin su mayonnaise din nan da irin su salad cream da irin su biscuit din nan su bombita irin su milo irin su madara da duk nau'inta to ya kamata mutum ya rinka dubawa ga website din su www.tontoislam.com slash forum slash show threads sai kuma dot show threads threads thread na t-h-r-e-a-d sai dot php ga takardar nan dai zan bata gobe insha Allah ta'ala za a sa a photocopy kamar kwaya goma ko ashirin sai a wawwatsa ta sai ta yadu dan ba- da akwai da na ɗauko yan abubuwan zan faɗa in nuna to amma kar mu zo mu samu matsala da da yan kasuwa kowa ya je duba dai ya gani kawai kwarai kuwa dan da har na ɗauko wani abin zan dan buga misali da shi na ce to kada kungiyar yan kasuwa su ce kuma an yi musu ba daidai ba amma dai wannan abu ne wanda yake a duniya kowa ya riga san da shi abin da za ka yi sai idan wannan kamfanin suna yi sai ka canja ka rinka sayan na wancan kamfanin ko kuma yan kasuwa ku daina sayan su ku sayo wanda babu din tunda yawanci za ga in wannan akwai wannan kuma babu da haka yan uwa sai a yi sauri da Allah masu abin hawa mu ce mu tafi wannan wurin tafsirin gobe kuma sai a zo da wuri Allah ba mu dacewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin. sai na gyara nan.